karɓar addu'arsa mu zamo irin shi ko kuma Allah ya yi mana arzikin darin kai mu haifi irin shi ko wanda suka fi shi ba kowa bane shine babban malamin mu wanda ya tattaki tun daga ƙasar Najeriya gari na Bauchi zai da ƙasar Ghana har ya zo garin Kumashi shine babban malamin mu a Sheikh Junai abubakar bauchi jama'a takbir التكبير التكبير الله اكبر ولله الحمد wannan bawan Allah shi da dama ana gashi Allah ya kawo mana shi yau kwanan sa hudu yana cikin garinmu akan haka malam ya shirya muna ce da malam sun ala barkatillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم shugabanninmu manya-manyan malamanmu masu daraja da manya-manyan jagororinmu shugabannin wannan gari mai albarka da manya-manyan khalifofi da 'yan uwa almajirai muridai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina farin cikin kasancewan samuwana a cikin 'yan uwa masoya Allah masoya manzan Allah sannan ina farin cikin kasancewa na ɗan kuma sai isha Allah kuma ina farin cikin haɗuwa da waɗannan zukata masu haske waɗannan fisaku masu annuri da zikirin Allah waɗannan mutane waɗanda suke neman yardan Allah alhamdulillah tun daga tahowanmu mun samu haɗuwa da magabatanmu sun mana addu'a wanda muke gabatar da abubuwanmu cikin izininsu maulana chief imam a sheikh usman nuhu sharubutu maulana za'im a sheik abdul wadud da sauran manya-manyan sadat malamai masu tsoron Allah wanda muke roƙon Allah ya bamu albarkacinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari masahabbansa ya ce ranar alkiyama akwai wasu mutane da za su zo su shige akan mimbarori na haske wanda da annabawa da shahidai suna gibta suna burin suna kishi suna son ina ma su ne da wannan matsayin sai wani daga cikin sahabban manzan Allah ya ce wasu mutane ne waɗannan sai manzan Allah ya ce su ne waɗanda suka haɗu daga ƙabila daban-daban daga gari daban-daban daga al'umma daban-daban suka so junansu saboda Allah suka yi alaka da junansu saboda Allah saboda manzon Allah a ruwayan ibn Majah manzon Allah ya ce hum awliya'ul ladina la khawfun alaihim wala hum yahzanun sune waliyan Allah wanda ba su da tsoro kuma ba su da firgici ba su da bakin ciki to wannan haduwa namu cikin Allah da manzon Allah ba karamin haduwa bane wanda Allah yana so yana ma daga cikin dalilan da yasa Allah ya halicce mu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم daga ciki Allah ya ce li ta'arafu wannan ta'aruf din shine irin wannan sabo cikin Allah cikin manzon Allah cikin zikirin Allah cikin yada kalmar shahada cikin abinda Allah ubangiji ya yarda da shi to mun gode ma Allah muna fatan Allah ya saka mu cikin waɗannan bayi sannan mu duka yana nuni zuwa ga soyayyen manzan Allah da yake cikin zamir yake cikin zuciya na kowa daga cikinmu wanda soyayyen manzan Allah shine jari shine taskan mutum shine babban sanadin mutum ranar alkiyama. alfazazi yana cewa haramun alaihin naru qalbun ahabbahu rasulun karimun ma asaqatu rabbahu uiddu li ahwali alqiyamati hubbahu wa hasbi fali minhu almanazu wa maljaw zuciyar da take son manzon Allah haramun alaihin nar wuta ya haramta ma wannan zuciyar wuta ba da ta ci zuciyar da take son manzon Allah ba saboda rasulun karimun ma a taƙato rabbahu annabi ne mai girma karimi wanda bai taɓa saƙon Allah ba uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu wanda akan yi guzurin soyayyansa domin mutum ya samu tsira daga musiba na alƙiyama wa hasbi salimin hulmana zuwa marjawu annabi ya ishe ni a duk lokacin da nake cikin fitina idan na fake da manzan Allah to na san Allah ba zai kunyata ni ba wannan kasancewar manzan Allah karim aka ce akwai wani sahabin manzan Allah wanda ya yi imani amma bai taba haduwa da manzon Allah ba sai ya zo shi makka dan ya haɗu ya zo shi madina dan ya haɗu da manzan Allah da ya zo shi sai yana tafiya yana bege irin kana saka abu a zuciyanka har abin ya fito ana jin abin da kake faɗa sai yana tafiya yana ce ya karim ya karim ya karim ya karim to sai suka haɗu da manzan Allah annabi sai yana bin sa a baya-baya in ya ce ya karim bari in ya ce ya karim sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya maimaita na saka in ya ce ya karim sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya maimaita sai ya juyo ya ce wa manzan Allah ka bar tsokana na idan ka ci gaba da tsokana na idan na je na haɗu da masoyina annabi Muhammad zan ce masa ka tsokane ni kun san annabi yana tsokana kakaci wa yamzahu ahyanan yu'allikum ar-ratn wani lokaci yakan yi kakaci ba irin wanda zai bakanta wa mutum rai ya sami shi bacin rai ba irin wanda za a yi nishadi a yi raha sai ya ci gaba da tafiya yana ce ya kari ya kari annabi man sai yana bin shi a baya yana ce ya kari ya kari ya sake juyowa ya ce karfa wannan kyan fiskan kai rude ka in na je na haɗu da masoyina annabi muhammad zan kai ƙaranka gurinsa annabi sai ya ce to ai ni ne annabi muhammadu din sai ya runguma manzon Allah yana kuka ya rungume annabi yana kuka annabi ya ce idan dai kai imani da Allah ka tsaya akan addinin Allah to Allah ubangiji zai saka a aljanna kuma duk abin da ka aikata sai Allah ya maka hisabi sai ya ce ya za a yi Allah ya min hisabi in Allah ya min hisabi ni ma zan masa hisabi to kun san annabi iyaka ne ana taba Allah za a ga komai na manzon Allah ya tsaya annabi yana yafe kowane laifi amma baya yafe haƙƙin Allah baya daga kafa akan haƙƙin Allah man takama li nafsihi illa idan tuqima ko illa idza untuhika hurmatun min hurmatillah bai taba in an taba shi baya ramawa amma in an taba alfarman Allah kuma za a ga bacin ran shi da fishin shi annabi sai ce yayi za a yi kai hisabi ma Allah annabi sai ya kama kuka saboda tsoron Allah sai da jibrilu ya zo ya ce Allah ya ce yana maka sallama me yasa kake kuka annabi sai ya ce bawan Allah ne ya ce zai yi ma Allah hisabi maganan ya min girma sai jibrilu ya ce Allah ya ce ka tambaye shi yaya zai yi ya yi ma Allah hisabi sai annabi ya tambaye shi ya ce yayi za ka yi hisabi ma Allah sai ya ce idan Allah ya min hisabi akan ni marowaci ne ni kuma zan masa hisabi in ce masa shi kuma mai yawan kyauta ne in hasabani ala bukulin asartuhu ala karami in ya min hisabi ya ce ni mai yawan zunubi ne sai in masa hisabi in ce kai kuma mai yawan gafara ne annabi sai yana murmushi har sai da fikokin manzon Allah suka bayyana to annabi shine akramul khalqi ala Allah ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadith al-amin ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تهلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم شيني أكرم الخلق wanda duk lokacin da buri ya cirnike to akan zo ne a ɓuya a bayan manzan Allah a nemi manzan Allah ya shigo al'amari idan kuma an ce a ɓuya a bayan manzan Allah a nemi annabi ya shigo al'amari ba ana nufin annabi yana da ikon ya cutar ko ya amfanar ba bai da iko ba ana nufin annabi yana da ikon ya azurtar da kansa ko kuma ya yi wani abu da kansa ba da ikon Allah ba babu wanda yake da wani iko sai Allah amma annabi yana da alfurma a gurin Allah annabi yana kyauta da kayan Allah wannan shine kasancewansa alqasim da manzon Allah ya ce inna Allah huwa al-muti wa ana al-qasim Allah shine mai bayarwa ni kuma mai rabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai shiga fadan Allah da zai fito daga fadan Allah to ta gurin manzon Allah yake fitowa shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahmatan lil alamin wai ne yasa Allah ya ce annabi rahmatan lil alamin mun san latifan da yake cikin wannan rahmatan lil alamin idan muka duba za mu ga rahmatan masdari ne wanda daga cikin wannan masdarin aka yi ishiqaqin rahman rahima yarhamu rahma daga ciki aka cire rahman aka cire rahim to idan muka kalli sunayen Allah kuma za mu samu ana ce Allahu to suna na biyu shine sifa na biyu shine ar-rahman daga Allah sai ar-rahman ulidu Allah aw ulidu ar-rahman wa qalu wa qalu takhadha ar-rahman walada ar-rahman ala al-arsh istawa suna mafi wato sifan Allah mafi girma bayan Allah Allah shi alami ne na zati ba sifa bane shi kuma ar-rahman sifa ne na wannan Allah din to a duk cikin sunayen Allah babu sunan da ya kai ar-rahmanu karfi saboda da sifan na ar-rahman wato ya bayyana ne a sifan rahman sai ya halicci halittu ga baki daya duka halittu Allah ya bayyana ne a sifan na rahman sai ya halicci halittu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci rahman sa kashi 99 a kashi 100 sai aka raba ta kashi da tara aka kwashe casa'in da tara kashi ɗaya kuma Allah sai ya saka shi a duniya sauran kashi casa'in da tara kuma Allah ya ajiye sai ranar alkiyama zai je kai bayi da shi ya je tausayin bayi da shi to da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk wani abin da ya fito daga gurin Allah to wannan abin annabi ya yi masa gata shine ma'anansa duk wani abin da tunda Allah ya bayyana da sunansa na Rahman ne kuma annabi shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine ainur rahmatir rabbaniyya dan haka duk wani abin da yake sama da ƙasa da gabar da yamma da rana da duhu da duk abin da yake cikin awalimu gabaki daya yana cin arzikin manzon Allah rahmatan lil alamin wanda rahma ne shi ga talikai ga baki ɗayan su sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sai ya zamanto yana da kyauta a gurin Allah na Allah Ubangiji ya bashi tasrifi ya bashi dama cikin abaɗinsa shi sa da aka ji Allah yana cewa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu gafara ba saboda kana cikinsu saboda me kana cikinsu kai annabi Muhammad na'am walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima da da su laifi su zo gurin Allah su zo su nemi annabi ya nema musu gafaran Allah to Allah zai gafarta musu يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله فالنبي ينادى kusanci da Allah wanda babu hadisin da yake da wannan kusanci Abdullahi ibn Abbas yace da Allah yace wa rafa'na laka dhikrak yace ma'anansa shine ma zukirtu illa zukirta ma'i duk lokacin da aka ce Allah sai a ce Muhammadu Rasulullah kuma annabi ba kishiyan Allah bane dan haka idan an ce maka an nemi taimakon annabi ba annabi bane yake da ikon cutarwa ko amfanarwa a'a annabi shi yana da matsayin da ana yi dan shi yana da matsayin da ana bayarwa dan shi a gurin Allah tunda Allah yana yi dan zumunta ma wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wanda kuke roƙonsa saboda zumunta to kuma babu abin da babu wanda yake da daraja a gurin Allah kamar manzon Allah saboda haka mu kula da san manzon Allah كما أن الظلمة جنود النفس فإذا أراد الله بعبد خيرا أمده بجنود الأنوار وقدع عنه مدد الزلل والأغيار حتى كي da Allah yake saukarwa a zuciya su ne junudun nafsi runduna na rai su ne runduna na zuciya kamar yadda duhu su ne runduna na rai idan Allah ya nufi mutum da alkhairi amaddahu bi junudil anwar sai ya kare shi da madadi na haske wa qada anhu madada zulal wal aghyar sai ya yanke miki karfi na duhu da kishiyoyin da suke dauke shi gabarin Allah to Allah in zai shiri mutum sai ya saukar da haske a zuciyarsa in Allah ya saukar da haske a zuciyar mutum sai kuma gabobi wa idza halatil hidayatu qalban nashidat fil ibadati al a'dhar idan shirya ya sauka ma zuciya sai kuma a gabobi su ma sun zama musayyarun sun zama suna tafiya sabila da gaba ɗaya gabobi sura iya ne gabobi dukan su sura iya ne ma'ana su civilian ne zuciya kuma shine shugabansu don haka idan zuciya ya gyaru sai gabobi masu gyaru idan zuciya ya gurɓace sai gabobi masu gurɓace to shiriya shine mafi girman abin da Allah yake ba wa mutum shiriya shine mafi girman abin da Allah yake ba wa mutum in Allah ba ya san mutum sai ya hana shi shiriya shi yasa kullum cikin ibadanka kake ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya alhidaya shiriya saboda haka wannan addini da Allah ya bamu da manzon Allah da shiriya su ne komai idan ba ka da su ba ka da komai idan kana da su kana da komai dan Allah ubangiji yana shiryar da wanda yake so ne wanda baya sansa kuma Allah ubangiji sai ya bashi sai ya sai ya nisanta kar a manna mun kuɗi ba na so inda inda akwai hadiya a bayar jazakumullahu khairan fataha Allahu lakum futuhal arifin na'am to anan mu kula kwarai kwarai da gaske da abin da Allah yake sakawa a cikin zukatan wanda yake son su na shari'a kuma mu ci gaba da roƙon shari'a a gurin Allah sannan mu san cewa dukkanin annabawa sun yi aikin su ne domin su tunatar da mu alkawari da muka ɗauka da Allah tun a alamin zarri mun ɗauki alkawari mun yarda da Allah kuma mun yi imani da Allah lokacin Allah ya tambayi halittu suna zarra suna cikin zuriyar annabi adam suna alamin zarbi ba a cikin ba Allah ya ce alastu bi rabbikum duk halittu suka ce bala anta rabbuna kowa da kafiri da musulmi kowa ya yarda Allah Allah ne to annabawa kuma sun zo ne domin su tunatar da mutane wannan alkawarin da suka ɗauka da Allah bayan jiki da ruhi sun haɗu an yi cewa har an mance sabida mutum ya zama mantuwa sai sa aka kira shi da al-insan sai aka turo annabawa da zo su tunatar da shi alkawarin nan da ya ɗauka ma Allah. Amma fa kowane nabi shi ma sai da aka ɗauki alkawari da shi akan manzon Allah. Kamar yadda da ya zo ne ya tunatar da alkawari to shi ma an ɗauki alkawari da shi akan manzon Allah. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأقصتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من شاهدين الله يا دوكي القول إذا النباوة أكن ذاك إيماني دا من ذن الله إن سنها دا من ذن الله كما يندى المهاجرون سكي إيماني دا شيء ذاك تيمكي من ذن الله كما يندى الأنصار سكي تيمكي من ذن الله malamai suka ce a gurin dan Allah ya nuna maka in annabi na nan ba wanda zai amsa sunan annabta annabawan gaba ɗayan su sifan sahabbai aka ba su latuminun nabihi za ku yi imani da shi kamar yadda almuhajirun suka yi imani da shi innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wal ladina awaw wa nafaru wa latansuhunnahu za ku taimake shi kamar yadda lansaru suka taimake shi ma'ana za ku tsaya kamar almuhajirun da al'ansar sai da suka dauki alkawari Allah ya ce to fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma ina cikin masu shaidawa dan haka malamai suka ce idan annabi yana nan babu wani wanda zai amsa sunan manzanci ko annabta in annabi Muhammadu na nan to kowa ya buya cikin manzan Allah huwa lubbu fa adudu man adahu khalasa zai zamanto shi ne kilo kowa yana bayan zane shi yasa da manzon Allah ya haɗu da annabawa a baitul maqdis ma manzon Allah ya ce na ga annabawa duka urida alayya al-anbiya fa idza musa darbun min ar-rijali ka annahu min rijali shanu'a fa idza isa ibn maryam aqrabu man ra'aytu bihi shabahan uratab ibn mas'ud fa idza ibrahim aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibakum fa idza jibril aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dihiyatul kalbi sai na ga annabawa na ga Musa yanayinsa ma kumama ne na ga annabi Isa yana kama da sahabi na Abdullahi ibn Mas'ud na ga mala'ika Jibril yana kama da zihiyatul kalbi ni ma da naga annabi Ibrahim sai naga da ni yake kama ashe duka annabawa da suka zo da aka tara su sai suka zama mamu annabi ya zama shine limamin su kana al-imamu wa kulluhum ma'muma shine liman dukkan su gaba ɗaya sun zama mamu in annabi na nan annabi ya ce na zaci za a ce ibrahim shi zai yi sallah sai aka ce ni ne zan yi sallah din taqaddamu ahrim bis salati wa amana wa salli fa rusulullahi khalfaka saffati shiga gaba kai sallah dukkan annabawa su tsaya a bayanka shine imamul anbiya wal mursalin annabawan gaba ɗaya shine limamin su shi ya faɗa kuma yace ba alfahari yake yi ba adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah da annabi adamu da duk ƴaƴansa suna karkashin tutar sa saboda haka dukkanin annabawa gaba daya in suna gaban manzon Allah to tamkar sarki ne da fadawa tamkar sarki ne da fadawa ko sarki da hakimai in sarki yana nan ina ganin hakimi ai shi ma rawaninsa kasa zai yi ko in sarki yana nan hakimi shi ma fadanci zai yi ko to annabi ina nan duk annabawa fadanci za ku ما مدت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء تتباهى بك الأسطور بك علياء بعضها اليوم abin da zai tabbatar maka haka ranar alkiyama kowane annabi da matsayinsa da darajansa da girmansa kuma a gunsa ya ce ba zai iya ba sai an zo gurin manzon Allah duk tawabi'un da manzon Allah yake yi din nan ya ce karku karku na gwada ni kamar yadda nazara suke gwada isan masihu wani ma ya ga manzon Allah saboda kwarjini ya kama rawan jiki annabi ya ce ka nutsu kai ni ba ba ba ba abin tsoro bane ni dan wata mace ce mai cin kilishi a zamanin jahiliya amma duk tawazi'un annabi ranan annabi da aka zo aka ce to duk annabawa sun ce mu zo gurinka annabi sai ce eh to ai nawa ne matsayin ana laha ana laha ana laha وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به أين kowa yana ce nafsi nafsi duk annabawa an je gurin su abin da yasa duk aka zaga annabawa ai ga shi annabi ya faɗa mana za a je gun annabawa kuma ba za su iya ba amma kuma ranar kiyaman tunda annabi ya faɗa mana da sai a yanke ba sai an je gun sun ba tunda an faɗa mana ba za su iya ba Allah ya yi haka ne domin kar a je gun annabi kai tsaye kuma in annabi ya yi ceto sai ka ce to ai annabi ne manzo ne ba abun mamaki bane in yayi ceto sai da aka zaga duk wani annabi da manzon ya gagara ba zai iya ba aka zo gurin annabi annabi yayi dan a nuna maka kowa ya gaza a gaban manzon Allah kowa ya gaza a gaban manzon Allah su ma annabawa sai annabi ya ce yayi ceto sannan sai su ma ka shiga cikin ceton sahibul maqamil mahmudi wal haudil maurudi wal liwa'il ma'qud wannan shine makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe annabawa ma suna neman tawassuli da kamun kafa da annabi Muhammad dan haka mu ma duk lokacin da zuciyarmu ya dimfari manzon Allah ko muka tuna manzon Allah sai mu faɗi irin abin da Busiri yake ce ya khaira man yammal afuna sahatahu سعيا وفوق متون عينك الرصد يا من هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داد من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمك جميع الأنبياء بها جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على الخدم كيما تفوز بوسل أي مستتر عن العيون وسرا أي مقتتر خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد الألمي mu ma in muka fuskanci manzon Allah zai mu ce to ya rasulullahi duk masu bara masu neman taimako gurinka suke kwararowa masu neman biyan bukata gunka suke kwararowa duk wanda yake neman yardan Allah to sai ya zo gurin manzon Allah والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين saboda haka wannan san annabi Muhammad din shine addini addini yana tsayuwa ne da san manzon Allah kuma addini yana rushewa da kin manzon Allah akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bai shige shekara goma sha biyar ba sunansa umairu bin sa'ad yana da baffansa baffansa ma musulmi ne amma munafiki yana koya munafinci yana bayyana musulunci in ya zo gaban manzon Allah yayi ta kirari rannan sai umairu yake faɗa ma bakar sai ce ni wallahi in ina gaban manzon Allah ba ni tunawa da komai ni in ina gabansa in yana maganan wuta da aljanna sai na ji kamar na bude ido na ga wuta ko aljanna sai in ga kawai abin ina ganin sa really kamar yadda Harisa tubul Malik ya faɗa lokacin da ya haɗu da manzon Allah annabi yace kaifa asbata yace asbatu mu'minan haqqan annabi yace me gaskiyar magana yace azabtu nafsi anid dunya fa sawari hadaruha wa zahabuha fa azma'tu layli wa ashabtu nahari ko fa azma'tu nahari wa ashabtu layli fa ka'anni anzuru ila arshi rabbi wa ka'anni asma'u awa'a ahli an-nar wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawarun to shi ma yace yace mababbansa jullasu bin suwayh wannan munafikin yace in annabi yana magana to ni ina ganin kaman ga komai a gabana shi bai san baffansa munafiki bane sai baffansa yake cewa in muka gaskata wannan da mu da jakuna mun zama daya da mu da dabbobi duk mun zama daya ya za mu yi mu gaskata wannan kai dai kawai mu bi shi marbu da shi sai ce yanzu tunaninka kenan akan manzon Allah yace to bari faɗa maka babu ni babu kai yau ina kin ka fiye da kowa a duniya yau kuma in na ɓoye wannan maganan wa manzan Allah na haƙinci musulunci zan je na faɗa masa in ce je kaka faɗa in kai wawa ne ai bara a yadda ba ya zo gurin manzan Allah ce ga abin da baffa na ya ce a kanka ya rasulallah annabi sai ya tambayi sahabbai dan annabi shi bai yanke hukunci kai tsaye idan abu ya zo sai ya tambayi sahabbai sai dai idan wahayi ne a wannan babun nema wasu suka ce annabi yana ijtihadi ma'ana ijtihadi shine annabi yana yanke hukunci da ijtihadinsa malamai da yawa sun faɗi haka a abinda ba a saukar masa da wahayi ba a nan ne wasu sai kafan su ya zane sai suka ce to tunda yana yanke hukunci da ijtihadi to da a iya samun kuskure ma subhanallah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha idan an ce annabi zai iya kuskure to zai iya taba annabta idan aka ce al'isma shine shi Allah ya kiyaye shi cikin ijtihadin ma ko ijtihadin a ijtihadin ma shi ma'sumi ne ma'sumi ne shi annabi zai tambayi sahabbai yace kun ji abin da wannan ya faɗa sahabbai suka ce ya zaka kula wane yanda yake son ka ya rasulullah yake kula da sallah da sauransu ya za a gaskata yaro a kansa sai ya kama kuka yana ce ya Allah ka kubutar da ni ya Allah ka kubutar da ni shi kenan can sai ga wahayi ya zo manzon Allah shine wannan a cikin suratul tauba din ya halifuna billahi ma qalu domin da ya zo shigun manzon Allah aka ce ga abin da aka ce ka faɗa sai ya kama rantsuwa wallahi wallahi ni ban faɗa ba wallahi sabila da yana daga cikin alamun munafikai yawan rantsuwa yawan rantsuwa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون يزو يكام رنقوا نيبا فتابا ni ban faɗa ba aka bar shi sai ga wahayi ya zo Allah yana gaskata wancan Umairu bin Sa'ad Allah yana ƙaryata wannan makaryaci munafiki ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu suna rantsuwa ba su faɗa ba kuma sun faɗa shine shi wannan sahabin da ya zo ya faɗi wannan maganan aka ce in ya zo gurin manzon Allah sai annabi ya ce marhaban bil ladzi anzala Allah bara'atahu min fawqi sab'i samawati maraba da mutumin da Allah sai da ya saukar da ayoyi daga saman bakwai domin ya gaskata shi san annabi rabo ne wanda Allah yake sansa sai ya bashi wanda Allah baya sansa sai ya bashi sayyiduna abubakar da abin da ya fifici sahabbai kam wani abu ne da ya ajiye a zuciyarsa na tsananin san manzan Allah sai na abubakar dan ya ba mu duniya darasi a wani akan wani irin sacrificing wani irin sadaukarwa wanda ba a taba jin wanda ya irin wannan sadaukarwa ba sadaukarwa akan baccin annabi ba ma akan ran annabi ba annabi na bacci a kogo kunama tana saran kafarsa shi kuma baya sanya motsa kafansa annabi ya tashi daga baccin dan haka ya haƙura kunaman ta ci gaba da saransa ko da a ce zai mutu ne ko da a ce zai mutu ne kaga wannan sadaukarwa ne akan baccin annabi annabi ci gaba da bacci kar ka tashi bai kamata dan saran kunama ta tashe ka a bacci ba sai da gumi ya diga annabi ya farfado ya tashi daga bacci annabi ya ce menene ya ce kunama ce ya rasulullah annabi sai yayi addu'a ya shafa gurin kun san kuma annabi likitan likitoci yana shafa gurin sai gurin ya warke take كم أبرأت وثبا باللبس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى أكل برة في العاصر الجحيم إذ ما ياتي إذا كتادا النبي أما يرد إذا وأعادت علاقة ذات عين وحي حتى مماته نجلاه idan sayyiduna alima a ranar khaibar da annabi ya ce ku je domin a khaibar an yi ta yaƙi ana tura sahabbai daban-daban aje a dawo aje a dawo aje a dawo amma ba a samu galba ba da sayyiduna umar ya dawo annabi ya ce to gobe zan ba da tuta ma wani mutum wanda yake son Allah da manzan Allah da Allah da manzan Allah masu ke son sa sidna umar ya ce ba mu taba faɗa shugabanci irin wannan ranar ba da safe har gyalgyal muke yi wai ko annabi zai sake ce umaru ta so ka sake komawa saboda kirarin da annabi ya yi sayyidina ali kuma yana fama da ciwon ido baya fita saboda ciwon ido aka ce annabi ya ce ina ali dan abu talib aka ce yana gida idon sana ciwo annabi ya ce arshi duhu malamai suka ce tunda annabi ya ce arshi duhu to yana nuna sayyidina ali bare iya zuwa ba ma sai da dan jagora aka je aka zo da shi annabi sai ya yi tofi a idan sayyiduna ali wa aliyun lamma tafalta bi ainihi wa kiltahu ma ma'an ramdahu annabi yana tofi sai ido suka warke sayyiduna ali kuma tsaban cika umarnin manzon Allah bai ma koma gida ba daga gurin ya ɗauki dokinsa kawai ya ɗigi kayan kawai sai fita ya fiskanci wato cika umarnin annabi sai ya tuna yana son ya tambayi annabi wani abu sai yake ganin ba zan iya juyowa ba gwara ina tafiya ina tambayar aka ce daga murya yayi yace ma annabi annabi in yi ta yatsan su akan me annabi yace qatilhum hatta yaqulu la ilaha illallah ka yake su sai sun ce la ilaha illallah annabi tofi yake yi sai mutum ya warke warkarwa yake yi sallallahu alaihi wa sallam amma da izinin Allah da izinin Allah kyauta ne Allah Ubangiji ya masa annabi ba Allah bane idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi faqul fihi ma qad shi'ta la tafkashi yatra da amad da adu nasara fi nabiyihim wa kum bima shi'ta man fihi wa takin wa sib ila zati ma shi'ta min sharaf wa sib ila qalbihi ma shi'ta min yazl kar kai fadi abin da nasara suka faɗa dan haka annabi yana tofi a kafan sayyidina abubakar sai kafan ya warke wannan shine karshen sadaukarwa akan bacci to sayyiduna abubakar da abin da ya fifici sahabbai shine san manzon Allah annabi ya taba tambayan sa yace me kafi so a duniya yace aljulusu baina yadai wa infaqu mali alai wa nazaru ilai ina son naga ina zaune a gabanka ina son na ji kace in ciyar da dukiya na domin ɗaukaka kalman Allah da ciyar ina son kaza ina son haka kawai komai na so annabi Muhammadu ba ka jiran komai akan manzon Allah shine aka ce wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman ya haɗu da wasu mutane sai suke tambayan sa suke ce masa yanzu kuna iya musafaha da manzon Allah yace eh muna musafaha da shi kuma ku zauna guri ɗaya da shi wallahi muna zama guri ɗaya da shi yana suna mamaki ai mu idan da mu ne in ji su saboda su ba su rayu da manzon Allah ba ai mu in mu ne ba za mu bar shi ma ya taka kaza ba za mu ɗauke shi ne akan kafadun ku zai ba sai dariya ya ce ayya mutum yakan yi burin abin da bai san jarraba wanda yake cikinsa ba ya ce bari ba ku labari a wani yaƙi ana cikin tsananin yaƙi ga duhu ga ruwa ga iska mutum baya ganin na gabansa saboda duhu gazwatul ahzab mutum baya ganin na gabansa saboda duhu ga kafirai sun yi gangami abu sufyan da jama'ansu suna tsara yadda za su zo su farma sahabban manzon Allah annabi ya ce to ana wannan halin annabi sai ya ce idan da akwai wanda yake jina ya je ya duba mun me ne kafirai suke ciki na ji hayaniya a gurin duk wanda ya je ya dawo na ya zama dan aljanna Huzaifa ya ce wallahi muna nan da yawa a gurin amma kowa shiru yayi shiru ba wanda ya ce komai saboda ga wahala ga iska ga ruwa ga ga ga annabi ya sake magana kowa ya shiru ya ce sai muka yi kitibus da manzon Allah annabi sai ya ce waye ya ce ya ce ni ne ya rasulullah annabi ya ce je kaka duba babu wani ja'in da ya je ya duba ya ce da na je na ga Abu Sufyan ido da ido ya ce inda na ga dama da annabi ya ce in yi wani abu da zan iya kashe shi ma amma da ke annabi ya ce na je na duba ne kawai sai na je na dawo da na dawo annabi ya ce mun aljanna ta tabbata a gare ka darasin darasin da yake nan shine shi zama da manzan Allah shi ma wani jarabawa ne mai girma wallahi mai girma kai da kake burin ina ma a zamanin ka fito baka san ila a zamanin in ka fito yaya zaka zama ba dan ga wasu nan sun rayu gida daya wasu sun rayu shekaru sun sun rayu zamani daya amma ba abin da suka yi sai cutar da manzon Allah wasu suka yaki manzon Allah wasu suka fitar da manzon Allah daga garin Makka ma wai ha qaumin jafau nabiyyan bi ardin alifatu libabu hawa zibau akhrajuhu minha wa awahu garun wa amatu hamamatun warqa'u wa qalahu fa hal najrun ilayhi wa abahu fa waddahu alghuraba'u to shi ma rayuwa da manzon Allah din ba karamin al'amari bane shi yasa wallahi sahabbai wallahi sahabbai wallahi sahabbai matsayinsu ba wanda ya san matsayinsu idan ba Allah ba ba wanda ya san matsayinsu idan ba Allah ba saboda Allah ya jarrabe su kuma sun ci jarrabawa a ce maka ɗaya ne daga cikinsu sun san gidansu sun san mahaifan manzon Allah tare suka taso da manzon Allah wasu kamar su sayyidina Abubakar tare aka yi abubuwa amma ya zo yana ba su labarin abin da yake koya a sammai kuma suka yarda suka fifita uwa da uba da ɗa da dangi a kansa wannan ba ƙaramin alamari ba ne shi yasa Allah ce wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستجلد فاطلع على سوقه يوجب الزراء أن يجيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما التوراة الإنجيل ما سيد الله يفديس هم الجبال فصل عنهم مساجمهم ما زارعوا فيهم من كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أهدى فصول حدث لهم أدهى من الوخم المزر البيد عمرا بعدما وردت من الإدى كل مسود من اللمم شاك اختلاه لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم كوي سوء sun riga sun sayar da kansu ne ma Allah da manzon Allah inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah Allah ya saka mu cikin sahabbai ya ba mu albarkar sahabbai ya saka mu cikin masu son manzon Allah so na gaskiya Allah ya yarda da mu saboda haka wannan san annabi da kuke ganin sa shine riba wannan san annabi da kuke ganin sa shine addini duk wani matsayin da Allah yake bayarwa da san annabi yake bada matsayi da san annabi Allah yake bayarwa in kaga Allah ya nisanta mutum to ya ki annabi ne sai Allah ubangiji ya nisanta shi izgili wa manzan Allah kai mutum ya izgili wa manzan Allah akan irin waɗannan ma sai Allah ya ɗauki intikami akan mutum izgili izgili izgili wa kafahu almustahbiina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u kullu amrin naba an-nabiyina fa shiddatu fihi mahmudatun wa rakha'u law yamassu an-nudara min an-nadi lamaghfira lin-nudari istilahu aka ce a umratul wada annabi yana tafiya sai aka ga ya tsaya saboda a umratul wada duk jama'a sun zo daga mabambantan garuruwa sai aka ga annabi ya tsaya sai duk jama'a zuga gaba ɗaya sai aka ja aka tsaya saboda annabi ya tsaya sai wasu suna tambayan wa annabi yake jira aka ce ai yana jiran wani ne bari a ga waye kawai sai aka ga usama ne usama ta bin zaidin ne yana isowa kawai sai wasu suna gulma suna ce ah ka gani mu mun zaci ma wani basara ke yake jira ashe ma wannan bakin mutumin ne ma wannan kazan ne ma dalilin wannan maganan gaba ɗaya su sai da suka yi ridda bayan wafatin manzon Allah saboda wani abin da annabi yake so sun yi abin a koye shi kuma Allah ya ji shi kuma Allah ba zai shiryar da wanda zuciyarsa Allah yana kishin ya bada shiriya ma wanda zuciyarsa akwai raina manzon Allah yaya Allah zai shiryar da zuciyar da ta cika da gina da kiyayya ga sayyidina rasulullah saboda haka mu sau manzon Allah mu ƙara san manzon Allah a wannan gaban ma wani abun mamaki wai a muhadaran da muka yi a ranar maulidin shehu tijjani na yi bayani akan annabi ya ga Allah wai wasu sai suka ji kaman cewa annabi ya ga Allah ma kaman wai magana ne na iya 'yan ɗarika kawai bai kamata wanda ba yi da ilimi akan abu yayi magana ba kabar wanda suke da ilimi su yi magana shi mai ilimi ba zai yi magana akan wannan ya ce wai a ce annabi ya ga Allah ma wai wani abu ne na ɗariƙa ba wannan abu ne tabbatacce daga sahabban manzon Allah duk da an yi sabani amma mafi yawan sahabban sun karfafa cewa annabin ya ga Allah ido da ido duka sahabbai mafi yawa sayyidatuna Aisha ita ce ta ce annabi bai ga Allah ba ita ma ba da wani nassi ta dogara ba ba da nassi ta dogara ba da ijtihadin ta ta dogara shi kuma Abdullahi ibn Abbas da Abu Huraira da Abu Zarri da Abdullahi ibn Mas'ud da Ka'ab da wasu sahabbai suka ce annabi ya ga Allah ido da ido sayyiduna Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yace wallahi wa rabbil Ka'ba annabi ya ga Allah ido da ido da jikinsa da turarsa shi annabi Muhammad wannan ba abin ja bane malami ba zai jayayya akan wannan ba abin da aka ce maka sahabbai akwai wanda suka tafi akai to idan ka zo ka ce ni na faɗa ko a ɗarika ne aka faɗa to yaushe su kuma sahabbai suka dawo yan ɗarikan tijjaniya suka faɗi wannan wani kuma zai ce to kaji shi da kansa ya ce sahabbai ma ba su yi ɗarika ba sahabbai ne za su yi da ɗarika shi wanda yake ɗarika yana yin ɗarika ne saboda ya samu isa gurin manzan Allah su kuma ga su ga manzan Allah wani ɗarika za su yi kuma ɗarikan wa za su karɓa ai annabi shine komai shine komai wallahi in ka iso ga ka ga manzan Allah to ka naɗe duk wani abun da wani zai iso wannan gurin inda ya kai ga kaga manzon Allah dan haka cewa wani dariƙa sahabbai suka yi wannan sakafa ce sahabban manzon Allah ga su ga manzon Allah dariƙar su shine sun ga annabi sun yi imani da annabi kuma ko mutum bai taba yin sallah ba in ya ga annabi ido da ido kuma ya yi imani da manzon Allah to yana da wannan matsayin na sahabbai ko bai taba azumi ba ko bai taba sadaka ba ko bai taba komai ba ba a ce mana annabi akwai ba yahudin da yake cutar da annabi sai aka gaba a ganinsa sai annabi ya ce ina labarin ba yahudin nan da ke yin kaza sai aka ce ba yi da lafiya annabi ya ce ku zo mu gaishe shi da aka shiga wajen gaishe shi gashi mutuwa ya zo gar
taba azumi ba aljanna ta tabbata musa kai akwai ranar da ma hadisi ingantacce ne al-Imam Muslim sai dina Abu Hurairah yace muna zaune da Annabi sai Annabi ya tashi ya fita yace mu jira shi sai muka zauna muka dade muka dade muka dade sai muka ga Annabi bai dawo ba sai na damu ina tunanin kar fa wani ya cutar da manzon Allah sai na tashi ina duba dube ina duba dube ina shiga nan fita nan in shiga nan yace sai na shiga wani wadi ina shiga sai muka kibir da annabi Muhammad annabi sai yace mun me ka zo yi nan sai yace ya rasulullahi ai na ga ka dade ni sai na ji tsoron kar wani abu ya same ka annabi sai yayi murmushi sai yace to ka dauki wannan takalmin nawa ka je duk wanda ya ga wannan takalmin in ya yi imani da Allah shi dan aljanna
takalmin annabi ka ɗauka duk wanda ya yi ganta in ya yi imani da Allah shi wannan aljanna ne Abu Huraira ya ɗauka yana murna yana murna annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita sai suka ci karo da sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce menene ya ce ai annabi ya ce duk wanda ya ga wannan takalmin kawai dan aljanna ne inda ya yi imani da Allah sayyidina Umar sai karɓi takalmin ya dawo ya ce ya rasulullah mutane din suka san wannan sai su yi wasa a bari wanda ya samu ya samu to annabin da zai bada takalminsa takalminsa ta zama tiketin aljanna to ganin manzon Allah fa ganin manzon Allah fa dan haka mu masoya annabi Muhammad wallahi muna son sa ko da muna da rauni raunin mu ba zai goje soyayyen ba muna son manzon Allah kuma muna fatan mu zamo cikin wanda annabi ya ce muna cikin wanda yake jiran mu a tafkin alkautara da yake a isar mana da gaisuwarsa yaya imaninsu ba zai zama mai ban mamaki ba sai suka ce to imanul anbiya ya rasulullah annabawa ne imanin su yafi ban mamaki annabi sai ce yuha ilaihim fa bima la yu'minun annabawan da ana musu wahayi yaya imanin su ba zai zama mai ban mamaki ba sai to imanuna ya rasulullah mu ne annabi ya ce wa ana fikum wa lima la tu'minun ni ina cikin kuwa alamu an fikum rasulullah yaya imanin ku ba zai zama mai ban mamaki ba annabi ya ce wanda imanin su yafi ban mamaki wasu mutane ne da su zo sun karanta ni a takarda ba su ganni ba amma suna so na fiye da ransu ɗaya yana burin ya rasa komansa na duniya don ya mun kallo guda ɗaya jama'a muna cikin su insha Allah muna cikin su insha Allah saboda haka bari in koma maganar da dazu na fara yi rashin ilimin wasu da jahilcinsu ya kai ga suna ganin idan mutum ya ce annabi ya ga Allah ma wai wannan maganan magana ne na ɗari kai to abdullahi ibn abbas ya faɗa abu huraira ya faɗa abdullahi ibn mas'ud ya faɗa abu dharr al-ghifari ya faɗa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun faɗi wannan akan wannan don haka babu mai ja da wannan sai wanda ba shi da ilimi sai wanda ba da Allah Ubangiji ya ce sun madana fata da Allah fakana ka ba kautai ne au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadaba al-fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara sun da na fatar ya kusanci Allah sai ya ƙara kusantar Allah alfaza zai ya ce dunuwus ifa'illa dunuwi makanatin kusanci ne kawai na zali dan idan an ce tajalla ba kusanci bane na masafa ba kusanci bane na wato irin a matso haka kawai kusanci ne na ma'ana summa da na fatatalla ya kusanci Allah ya ƙara wani kusanci wanda ma hankali ba zai iya ihsasi ko yayi idrakin sa ba fa kana qaba qausain aw adna tsakaninsa da Allah bai shige awaban baka biyu ba ko ya fi kusa da haka to anan ne fa auha ila abdihi ma Allah ya masa wahayin abin da ya masa wahayi malamai suka ce da Allah ubangiji yace fa'auha ila abdihi ma auha daga cikinsu da akwai sahabbai kai akwai hadisi ma ingantacce da annabi ya ce Allah ne ya dafa kirjina da ya dafa kirjina sai na ji sanyi sai aka buɗe min ilimin mutanen farko da na ƙarshe tun na gani sai na ga wani abu kuma wanda babu shi a cikin ilimin mutanen farko da ƙarshe shine sai ta tuna Aisha da tace annabi da Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha din nan me ya faru ne me aka maka wahayi ne me aka baka ne wanda ba a faɗa ba annabi ya ce Allah ma bai faɗa ba ni zan faɗa da ta matsa annabi sai ya ce atani Allahu ilmal awwalina wal akhirin wa zadani ilmi Allah ya ba ilmin mutanen farko da karshe ya ƙara dan haka a iya suratul najmi alqadi iyad mai kitabu shifa bi ta'rifi kujil mustafa yayi bayani akan matsalan ganin annabi ya kawo dukkan ikhtilaf din ya kawo maganganun sayyidatuna aisha da yanda malamai suka nuna wannan maganganun na sayyidatuna aisha yana da maganar sayyiduna abdullahi ibn abbas ya fi shi karfi sabila da hujjojin da sayyidatuna aisha ta kafa hujja da shi sayyidatuna aisha ta ce a mafarki a mafarki annabi ya ga Allah sai malamai suka ce to ai idan a mafarki ne ba zai zama abin damuwa ba wanda har wasu dalilin haka da su yi ridda har mushrikai dalilin haka da su kalubalanci annabi dan annabi ya ce yayi mafarkin ya je sama ya ga Allah wannan ba zai zama abin takin hankali ba domin mafarki kowa ma zai iya mafarkin Allah idan Allah ya buɗa masa anan ma kila wanda ba su sani ba za su sake ce ya ce ana mafarkin Allah ana yi ni ina son ina faɗi abu ku bari malamai su yi magana kar mutum bai sani bai shiga ciki ana mafarkin Allah sai da tunan Aisha ta ce a mafarki ne sai aka ce to ai idan a mafarki ne ai ba za a fitinu har Abu Jahal ya zo yana ce wannan labari dai za mu je mu gwada abokinsa abubakar ko zai yarda aka zo aka tambayi sayyidina abubakar yace in kala faqad sadaka in ya faɗa ni bana neman ma na ji daga gunsa in dai ya faɗa na yarda kun ji wani imani ba magana ne wanda ya kunshi mutum ya sa hankalinsa ya yi tunani sayyidina abubakar yace ni ko tunani ba zan yi ba bana ma bukatar in ji daga bakinsa in dai kun tabbatar ya faɗa ba ƙarya kuka masa ba na yarda zaka ce to ai idan ɗaya a mafarki ne ba za su damu su daga hankalinsu ba na biyu kuma kaddara ma a mafarki ne sayyidatuna khadija ta ce annabtan manzon Allah ya fari ya fara ne daga ar-ru'ya sadiqa mafarkin da in mutum in annabi yayi mafarki sai gobe abin ya faru rili to in dai annabi mafarkin Allah yayi to ya zo ya ga Allah ido da ido duk mafarkin annabi tana zuwa ta tabbata idan kuma an ce ya faku ne ga shimfiɗinta na wani lokaci wannan al'amarin annabi fa sai Allah ne fa shi ne abin da shehu ya faɗa mana a ne za ka tara wal farshu mawti'una alayhi wa min haibatin qad insana anhu khirritu da na fata dalla duna kaifin fa innahu taqasara an hazaini kal jabarut fa aina zuwan min za wa aina kalimuhu wa aina alladhi naja wa masjiduhu hutu فسر الفرا بالسر للسر وحده وما تم إلا الحق والسر لا هجر النبي يا الله in ka ce dan mai to ni na dauki maganar sayyiduna alhasan jikan annabi ya ce wallahi annabi ya ga Allah to ni ma na ce wallahi annabi ya ga Allah abu na gaba wasu suna ta kumfan baki wai a gurin na ce amma wannan abin da yasa zan yi magana a wannan shine akwai wani babban mutum da shi ya turo min kilif din yace malam kayi wani bayani a nan ni ma ina son kai karin bayani akai kuma ina son na fahimta ka ce malamai sun ce ja'izi ne a ga Allah aqlan wato zai ba ko bai koru ba ganin Allah akan iya ganin Allah aqlan a gurin malamai na ahlus sunnati wal jama'a wannan ma lokacin da na faɗa ban ce ni june june na faɗa ba ban ce ni na fahimta ba na ce malamai ne suka faɗa kuma wanda yake so yayi musu ya je ya duba maganganun malaman in ba su faɗa ba sai ya zo ya karyata ni in kuma sun faɗa sai yayi haƙuri kuma ni da na ce maka ja'izi ne akalan din na zo na ce maka na ga Allah na ce maka wani ya ga Allah na ce maka wani shehu na ya ga Allah na'am shehunanmu suna ganin Allah amma da mushahada da idan zuciya kamar yadda shehu tijjani ya ce ra'aitu rabbi bi aini kalbi fa qultu la shakka anta anta na ga Allah da hasken zuciya na ga Allah da idan zuciya sai na yi imani na ce haka ne kai ne kai ne kuma babu wanda yake da yi musun cewa ba a ganin Allah da idan zuciya babu shi sai wanda shi ma bai sani ba sai wanda bai sani ba zuciya Allah yakan buɗa mata ibn taymiya ma ya tabbatar da cewa ana ganin Allah da idan zuciya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yake ce an tambayi Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq mujalladi na biyar shafi na 75 Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq aka ce masa hal ra'aita rabbaka hina abattahu yace na am ra'aitu rabbi tahqiq al-iqan gani ne da idan zuciya da tahqiqi na yaqini shine Sheikhul Islam Shehu Ibrahim da zai yi magana akan idan sufaye sun ce ru'uyatu an ga Allah yace inna ma hiya ru'yatun min haythu la ru'yata wala ra'i ba gani ne da ƙwayan ido ba da hadaka ba ba gani ne da jariha ba gani ne ta yanda mai ganin babu shi ganin ma babu shi wannan kuma fana'i sunansa a gurin sufaye ja'izi ne aklan ba ni na faɗa ba malamai ne suka yi ittifaki ma akan haka suka ce ja'izi ne kuma na kafa hujja a gurin amma wasu ba su tsaya sun nutsu sun ji hujjar da kyau ba sai suka zaci ko ni ne na istinbatun domin na nuna cewa ana ganin Allah na ɗauko aya na bal faɗa ta ba ka bane malamin suka faɗa lokacin da annabi Musa ya je miqati yace rabbi arini anzur ilai Allah ka bude min hijabi na ganka malamai ne suka ce da a ce ba mumkinun ba ne ba mai yiwuwa ba ne ganin Allah da annabi Musa ba zai roƙa ba saboda aljahal mustahilun anil anbiya jahilci ya koru ma annabawa dan haka in dai ba a ganin Allah to dole annabi Musa ya sani in kuma ya sani ya zo ya tambaya to me yasa ya tambaya ashe Allah bai ce masa ba a ganin sa ba kuma a gaba da Allah ya ce lantarani Allah ba cewa ya yi lanƙura ko laƙura ba, ba cewa ya yi ba a gani na ba, ya ce kai din ne ba za ka gani ba, lantara ni ba za ka gani ba, bai ce ba a gani na ba, kuma a gaba sai Allah ya ce, falamma ta jalla rabbuhu lil jabali da Allah ya bayyana yayi tajalli ma dutsen sai malamai suka ce to dutsen ya ga Allah kenan ja'alahu dakkan dan tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan fa kabra musa sayqa a gurin sai dutsen shi da ya ga wani haske na ubangiji sai ya narke to da a ce ba a gani da dutsen ba zai Allah ba zai tajalli ma dutsen ba malamai suka ce aklan ana ganin aklan ja'izi amma kuma bai faru da wani ba amma ya faru da manzon Allah yanzu na gama faɗa yanzu na gama faɗa mu da muka yi imani annabi ya ga Allah to mun yi imani ja'izi ne ganin Allah tunda manzon Allah ba bayan ya mutu ya ga Allah ba astaghfirullah duk da kalmar mutuwa ma muna taka tsantsan da ladabi wajen jingina ta ga manzon Allah kai tsaye ba dan wai da mu Musa aya ko hadisi ba a'a domin in za mu yi magana da manzon Allah mu zaɓi lafazi dan Allah ya ce wa manzon Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun to mu idan muka zo za mu faɗi wani kalma wanda yake ɗauke da ladabi domin nuna kamala na bashariyar manzan Allah ya mutuwan manzan Allah ba irin mutuwan mu bane ba irin mutuwan mu bane duk jiya mun yi bayani a gurin karatu ko in ce shekaran jiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tabbatar da cewa sai da sayyiduna abdullahi ibn abbas yace annabi ya ga Allah sayyiduna abdullahi ibn mas'ud sayyiduna sayyiduna abu suka ce me yasa suka faɗa su suka ce annabi ya ga Allah sayyiduna al-hasan me yasa suka faɗa saboda haka wannan ba wani abu bane na musu a larabci idan an ce ar-ru'yatu akwai bambanci tsakanin ar-ru'yatu da ar-ru'ya in an ce ar-ru'ya shine mafarki in an ce ar-ru'yatu kuma shine gani na ido afatumarunahu alama yara kuna kokonto akan abin da yake gani wasu malamai ma suka ce har bayan annabi ya dawo daga isra'i yana yin shuhudi yana ganin Allah ya rama lakutal arshi wa huwa bi dhaifati sai sa Allah ya ce afatumarunahu alama yara bitakrari wal istimrar yara mudari ne kuna yin kokonto akan abin da yake gani idan an ce arru'yatu shine ko gani na zuciya ko gani na ido da ido akwai ganin da ya girmi ido sai zuciya zuciya za ta ga abin ba kwayan ido ba lokacin da sayyiduna umar yake hutuba a masallaci sai aka ga ya bar hutuba ya kama ce ya sariyatal jabalal jabala ya kai sariya bayan dutse bayan dutse aka rasa me ya faru me ya gani daga baya bayan mayaka sun dawo sai suka zo da labarin sun ji muryar sayyidina umar yana ce musu su zaga ta bayan dutse su zaga ta bayan dutse sayyidina umar sai ce na gan ku ne ga kafirai da su zo su muka kawa ta sha kanku shine na muku magana kuma kuka ji magana da kwayan ido sayyidina umar ya gani ta zuciya ne ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah gani ne na zuciya gani ne na zuciya kuma idan idan zuciya ya bude dole idan fuska ya rufe in idan zuciya ya bude wato akwai ma'anoni da mustalahat da mutane suna bukatar su je su san waɗannan ma'anoni din kafin su zo su kama gardaba su kama rigima akan abin da ba su sani ba maganin cewa ja'izi ne ganin Allah ko ko maganin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah wannan dukkan magana ne na malamai kuma malamai sun yi wannan maganganun ka je ka dauki sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi ka dauki mujalladi na hudu ka je ka duba bayanin mujalladi na uku da mujalladi na biyar ma duka ka je ka duba bayanin da al-imam an-nawawi yayi akan haduwan malamai akan yiwuwan jawazin ganin Allah ka je ka duba ka gani ba iya shi ba malamai burjik sun yi wannan magana ahalus sunnati wal jama'a al asha'ira da al maturidiyya akan wannan suke asha'ira da maturidiyya kuma mun san su ne ahalus sunnati wal jama'a ainihin ahalus sunna ba ahalus sunna na firka ba a'a ahalus sunna na wata majmu'an da ta yi intisari domin kare aqidan musulmi daga mazhaban al-ifrat wa tafrid mara daga, daga waɗanda suke ta'adili da kuma wanda suke tashbihi ya su ne ainihin ahlus sunnati wal jama'a kuma su ne suke da fahimtar cewa da ma malaman musulunci ja'izi ne ganin Allah ido da ido wato wato a halkance ja'izi amma ni ban ce maka ga wani ya gani ba ban ce maka ga wani shehi ya gani ba amma manzon Allah ya gani wannan na faɗa na nanata na faɗa na nanata kuma akan sa dan mutu a haka muke kuma akai za mu mutu me Abdullahi ibn Abbas ya ce yace ata'ajabuna an takuna al-khullata li Ibrahima wal kalama li Musa war ru'yata li Muhammadin yace me ya same ku kuna jin mamaki meye abun mamaki in an ce Ibrahim shi Khalilur Rahmani ne Musa shi Kalimullahi ne Annabi Muhammad shi kuma ya ga Allah menene abun mamaki ba wani abun mamaki ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'a wara'a ba abun mamaki bane wannan da Allah yayi magana da Annabi Musa wanda suke so su jirkita magana sai su ce to idan an ce ja'izi ne ana nufin da a ga Allah a sura ne ko da a ga Allah a makani ne bayan Allah jalla an tashbihi wa tamthili wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanu fil azli lam yahwi zaman ya ya za a yi a ce an ga Allah ido yana riskan Allah bayan Allah ya ce la tudriku al absar wa huwa wa huwa yudriku al absar bayan Allah ya ce ido baya riskan sa ya za a yi a ce an ga Allah annabi Musa da ya ji maganan Allah da harufa ya ji maganan Allah da sauti ya ji maganan Allah ya ya ji maganan Allah ya kamata ku gane abu fahimtar ku ya kamata ya zamanto yana riskan abubuwa da kyau ba mutum ya zamanto muktallul aqal ba sannan kuma ya zamo yuridu an yata hakama ala nasi bi ikhtilali aqlihi yazo yana son yayi tahakum wa mutane da ikhtilal irin na shi hankalin nashi annabi Musa ya yi magana da Allah Allah ya faɗa mana wa kallama Allah Musa taklima ya yi magana da Allah ya Musa wasana a tuka linan innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akala ukfiha litujza kullu nafsin kullu kullu nafsin bima tas'a wa la yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu ah Allah yayi magana da Annabi Musa da harafi ne da sauti ne da murya ne ba ma da Annabi Musa ba da banu Isra'ila ma Allah yayi magana sun ji maganar banu Isra'ila suka ce sai sun ji maganar Allah aka je da su suka ji maganin Allah karara sai suka ce sai su to yanzu suna so su ga Allah wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akadhalkum sa'iqatu wa antum tanzurun ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to in Allah ya keɓanci annabi Musa ya zama kalimullah ya yi magana da Allah Allah ya yi magana da shi ba harafi ba sauti ya keɓance annabi Ibrahim ya zama khalilur rahman wata kaza Allah Ibrahim khalila to me abun mamaki in an ce Allah ya zaba annabi Muhammadu ya ya bayyana annabi Muhammadu ya gani da Allah kar mu na saka kanmu cikin rudani in ba mu san Abubakar mu yi magana na kai mu duba bayanin da malamai suka yi ahlus sunnati wal jama'a a cikin ithaful murid sharhu jawharati tauhid na daya daga cikin manya manyan malaman asha'ira wanda suka yi aiki abdussalam al-laqani wanda suka yi aiki da gaske wanda rubutun sa yana cikin rubutu mu'tabari duba rubutun ashek ramadan al-buti shahararren rubutunsa wanda shi ma ya yi bayani kubral yaqiniyat wanda a ciki ya yi bayani irin wannan wanda ɗaliban ilimi ya kamata su koma su je su duba mu duba maganin ashek muhammad al-husaini al-zawahiri a cikin at-tahqiqut tam fi ilmi al-kalam dan mu je mu ga me ulama'ul kalam suka faɗa menene malamai suka faɗa akan jawazu ru'yatillahi aqlan muna fatan Allah ya shiryar da mu Allah ya kara mana san manzan Allah mu kan fa bamu kokonto akan manzan bamu kokonton komai komai wallahi bamu kokonton sa akan manzan Allah mu alakan mu da manzan Allah shine duk abin da aka ce daga manzan Allah ne duk abin da aka faɗa na falala ni ba na ma jiran wai a ce min mai rauni ne ko ingantacce ne duk da cewa manzan Allah ya buwa ya sai an nemo mai raunin abu a kafa hujja da shi da ingantacce za a kafa hujja amma duk abin da muka je daga akan manzan Allah wallahi tallahi mun yarda kuma ina da faɗa mana daga ƙarshe wannan ɗariƙar na Shehu Ahmadu Tijani da wurdan da suke cikin ɗariƙar Tijaniya da abubuwan da muka samu daga cikin maganganun shehu tijjani da shehu ibrahim magana ne na ilimi da malamai kuma zagi da cin mutunci da ɓace baya kawo shirya yake kawo shirya da adalci kar mu zamo cikin mutanen da za mu hukunta mutane da abin da mu muka fahimta kuma mu tilasta mu ce dole su ma haka suke nufi ba haka ba shi shehu tijjani ya ce kaza a je a duba ni jawahirul ma'ani da kullum makiya shehu tijjani suke kafa hujja da shi jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani malamai su je su karanta jawahirul ma'ani su gani su je su karanta su gani kafin ka samu magana ɗaya wanda ya shafi maganan da ya shafi wato maganan sufaye sai ka samu magana sun fi ɗari magana akan abin da ya shafi musulunci umuman gabaki ɗaya amma me yasa shi maki kullum so yake ya takaita ganinsa a gurin da yake so ya samu point da zai bata wani ko ya bata fahimtar wani ko ya gurguntar da wani abu mai kyau saboda haka mu rike ɗarikan tijjaniyar mu da gaske kuma ɗarikan tijjaniya wuridin nan ne wazifa ne da lazimi da kuma ibada tukuru bayan da wasu da yawa suka ɗauka ba bayan da mu ma waɗanda da yawa muke danganta kanmu da ɗarikan muke yi ba kiɗe-kiɗe da raye-raye da san rai da sauransu cakudu wannan duk ba ɗarika ba ne wannan ba ɗarika musulunci ma ya hana wannan musulunci ya hana wannan mutum kawai ya kiɗa da sauransu da sauransu ban ce kiɗa kai tsaye haramun ba ne amma kayan kiɗa alan shaidan ne ba a saduwa da Allah da kayan shaidan ala ne na shaidan ba a saduwa da Allah da kayan shaidan shau tijjani baya yi baya yi in kana intisabi zuwa ga tijjaniya to karka zaci cewa ka zo a sa kiɗa ko ana wani abu tijjaniya ne wannan ba tijjaniyanci bane kai ko maulidi ma ba tijjaniyanci bane ya kamata ku sani kar ana cakudawa ballantana wani zindiki fasiki boka ko matsafi dan kawai yana rike talbi ko yana zuwa gurin maulidi ya je duk iskancin da ya ce a danganta ma ɗariƙa a ce ai ɗariƙa ce wannan rashin adalci ne rashin adalci ne wannan rashin adalci ne wannan komai a bashi a muhallinsa dan mutum ya danganta kansa da ɗariƙa to ba da a hukunta ɗariƙa da aikinsa ba kamar yadda idan mutum ya ce shi musulmi ne ba za a hukunta musulunci da aikinsa ba amma mu ma ɗan ɗariƙa mu zamanto an ba sadojin da muke isar da alkhairi ba isar da sharri ba kuma duk jayayya da rigima wallahi duk mai neman Allah mai neman ya sadu da Allah ba da wannan lokacin ba yi da wannan lokacin kar ka zagi kowa kar ka baci kowa in an zage ka kai haƙuri kar ka rama kar ka mayar in ba makawa sai da ka yi magana to ka faɗi magana mai kyau ka faɗi magana na alkhairi kar ka faɗi magana na shar akan kowa ko ba ku da fahimta ɗaya da mutum kar ka kirkiri sharri ka jingina masa ko ka kirkiri kazafi ka jingina masa ko ka kirkiri abin da baya yi ka jingina masa ko ka yada farfaganda a kansa babu shi ko mutum na aikata abu ko makiyinka ne haramun ne ka yada wannan abu haramun ne ka yada ko makiyinka ne ko yana aikatawa in dole sai ka yi magana akan abin da mutum yake aikatawa to ka yi shi a babun nasiha ga kowa da kowa kamar yadda annabi muhammadu haka yi idan mutum yana aikata wani laifi annabi baya zuwa ya ce gawa ne ya aikata kaza ya aikata baya yi sai dai ya zo masallaci a gun hudu ba sai ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me yasa mutane suke aikata kaza da kaza sai kai ka gane kai kake aikatawa ka wa'azantu mun rasa alkiyamul insaniya da yawa mun rasa dabi'unmu da yawa muna intisar masan zuciyarmu muna zaton ma Allah muke yi muna intisar masan zuciyarmu muna zaton ma dariƙa muke yi dan Allah kar mu kar mu wala talbisu al-haqqa bil batili wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun karka ya ƙarya da gaskiya inda akwai wani abu tsakaninka da wani to shikenan wannan ma za a tambaye ka in ka cutar da shi amma ka ɗauko wata rigima ka dawo da ita da'irar ɗariƙa don ka cuci wani Allah ba zai barka ba Allah ba zai barka ba Allah ya ƙara mana san manzon Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah Allah ya saka mu zama mutanen kirki wasiyoyin da manzon Allah ya yi na daidaituwa da gyaruwa mu yi ƙoƙari mu ɗabi'antu da waɗannan wasiyoyin mu yi ƙoƙari mu zamanto mutanen da in an gan mu za a tuna da manzon Allah san annabi da muke faɗa kar ya zamanto a iya fatan baki san annabi da muke faɗa kar ya zamanto a a iya sai rabi'ul awwal mu tara mutane mu ce mun yi maulidi ba a nan ne san annabi zai tabbata ba a yadda san annabin zai tabbata wani tasiri maulidin yayi cikin canja rayuwanka me kai wani tasiri yayi cikin canja rayuwanka ka shekara ishirin kana maulidi amma kai ne ƙarya kai ne amana kai ne yaudara kai ne munafirci kai ne giba kai ne rada kai ne baka sallah akan lokaci kai ne cin mutuncin mutane san annabi me ya kara maka kenan me ya kara maka me yayi kenan san annabi san annabi in ya shiga cikin zuciya yana na so a cikin zuciya in dai san na gaskiya ne da gaske haka ne yana na so a gaɓoɓi ko da za ka ga mutum a karkace ki a wani guri za ka ga a wani wuri yana da alheri to karka yadda ya zamanto wato iya aba ayyukanka da mu'amalanka su nuna kai masoyin manzan Allah ne wannan ɗanɗanan na san manzan Allah shine ka ganshi yana sirya ne a gaɓoɓinka ka ga mu'amalanka da mutane mu'amalanka da dangi da sauransu da yawa da yawa ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafi girman makarimul akhlaq shugaban makarimul akhlaq shine lokacin da kake da ikon karama laifin da aka maka kake da karfin da zaka iya ramawa ka ɗaufansa lokacin kuma ka ce ka yafi shugaban makarimul akhlaq muna da wannan ɗabi'ar ne to in ba mu da shi ma mu yi in muna da shi ma mu ƙara ko cutar da kai mutum ya yi ya zalunce ka ya yaudare ka ya kirkiro matsaloli don ka samu teluwa a rayuwanka kai idan ka yi samu nasara ka taimake shi ka yafe masa wannan shine shugaban makarimul akhlaq haka manzon Allah yayi ranar fatu makkata duk da ya tara waɗanda suka cutar da shi suka yi ta zaluntansa suka fitar da shi daga garinsa suka zage shi suka aibata shi bayan sun gama taruwa suna jiran a ce jininsu ya halatta annabi sai ya ce aqulu lakum ma qala akhi yusuf la tasriba alaykum al-yawm izhabu fa antum tulaqa zan fada muku abin da dan uwana yusuf ya fada ku tafi na yafe muku ku je na yafe muku shine al-afu inda al-maqdira kai yafiya lokacin da kake da iko annabi ya ce la yakun ahdukum imma'a yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum an tuhtinu ila man ahsana ilaykum wa tajtanibu isa'ata man asa'a ilaykum kar ka ce kai imma'a ne duk yanda mutane suka maka he karama annabi ya ce ba haka ne ba falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ba ku san ku Allah ya gafarta muku ba ku san Allah ya ji kanku ba ku san Allah ya muku musamaha to me yasa ku ba za ku yafe ba ba za ku gafarta ba saboda haka mu ɗabi'antu da ɗabi'u na kirki da nagarta sai imanin mu ya zamo mai kyau musuluncin mu ya zamo mai kyau ɗariƙan mu ta zamo abin sha'awa a gurin kowa Allah ya ƙara mana san manzon Allah manya manyan shehunan mu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka shiryar da mu zuwa ga wannan tafarkin alhamdulillahi allazi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله يسام تاشد من زم الله مزمن توتكم ما في مسركية البركة سيدنا رسول الله زام سيا أنا إن شاء الله سيدي إن تنبيع ليكوبيو ذا أئيه سمي الدعاء إن شاء الله
التكبير التكبير التكبير الله أكبر ولله الحمد muna wa babban malaminmu a shek imam junai abubakar muna masa barka da sauka allah ya saka masa alkhairi mu kuma duk abin da ya faɗa allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi kamar yadda muka gabatar malam na kan hanya ba za mu so a ja lokaci nan a shige mu dare sosai ba a gurguje tambaya da ke akwai na jin malam ya ce daya ko biyu don tare da guda ɗaya a nan malam a wurin batun ganin allah ta yi magana a kan ayan nan la tudurku labasar wa huwa yudurku labasar to wani tambaya cewa yana bukatan a fahimci menene rikka fa'idin menene kuma gani a fayyace mana kowanne daga daya
ai khairul kalami ma qalla wa dalla kusan a bayanin mu duka mun fayyace menene malamai suka faɗa na faɗa mana cewa jawabin da muka yi a gurin maulid muka ce ja'izi ne ganin Allah aqlan wannan ba magana na ba ne ko maganan ɗarika ba ne magana ne na malamai su suka ce ja'izi ne kuma suka dogara da ayan alƙur'ani da kuma wasu maganganu sannan wasu suka dogara da cewa to ai manzon Allah ya ga Allah shi kuma manzon Allah ya ga Allah shi ma an yi sabani a kai Abdullahi ibn Abbas mazhabansa kenan da wasu daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi kuma tambayan cewa menene ar-ru'yatu menene al-idrak na yi bayanin cewa arru'uyatu abu guda biyu ne in ma gani da ido in ma gani da zuciya shi gani da ido shi ne yake da idraki shi kuma idrak yana da hududi yana da tahayyili shi kuma gani na zuciya ba idraki ne ba shi gani na zuciya wato tsinkaya ne ban san me zan ce ba gani na zuciya wato ba, ba yana gani ba ne da makani ko yana gani da haddi da sauransu kuma mun faɗi cewa ko ibnu taimiyya ya tabbatar da ya naƙalto kuma ya ƙarrarar a cikin majmu'ul fatawa daga maganar Ja'far ibn Muhammad Sadiq da aka ce har ra'aytu rabbaka hina abattahu yace na'am ra'aytuhu lakinnaha ru'yatul qulub bi tahqiq al-iqan gani ne na zuciya don haka a maganan idraki ƙwayan ido shi yake idraki ƙwayan ido shi yake idraki la tudrikuhul absar amma ya kamata ma mu san a larabci idan an ce albasar da annabar menene bambancin su akwai bambanci akwai bambanci musamman ma idan an dawo cikin istilahi na shari'a in an ce annabar shine ka kalli abu da ido ka yi explanation a kai kamar yadda Allah ya ce afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusifat ba za su kalli raƙumi ba ana nufin su kalla da idonsu ba za su kalli sama ba su kalla da idonsu ba za su kalli kasa ba su kalla da idonsu da duwatsu amma idan an ce albasar shine gani na zuciya gani ne na ido da ya dangane da zuciya don mutum yana da gani na ido yana da hange na ƙwayan hankali wanda yake hange ta hanyar tafakkur ko yake samun idraki ta hanyar tafakkur sannan yana da gani na zuciya wanda shi ake kira tazakkur to idan aka ce albasar shine gani na zuciya wanda ya haɗu da ilimi da ma'arifa to Allah ubangiji da ya ce la tudrikuhul absar ana nufin gani ne irin na wato tahdi na ƙwayan ido da za a ce mutum ya ga kaza ya ga iyakansa da sauransu to Allah kuma ya buwaya a ce an ido ya iya riskan wato haddi na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma shi wannan magana na malamai na jawazu ru'yatin lahi aqlan wannan malamai ne suka faɗa kuma ba wani abu ne na tantama ba tun da mun tabbatar da manzan Allah ya kai to don haka manzan Allah ya isa hujja amma ba mu ji labarin kuma wani ya gani ba kuma ba mu ce wani ya gani ba wallahu ta'ala a'lam kuma zan iya tuntuɗe ma a magana na na faɗi kuskure zan iya amma mai ilimi idan ya je ya karanta zai gane shi maganin da na faɗa ɗin da akwai shi a ilimin amma zan iya tuntuɓe a harshe na faɗi wani magana to mai ilimi in ya je ya duba kuma zai fahimci ainihin menene nake so na ce tunda shi tuntuɓe a harshe wannan abu ne na kowane kowane mutum zai iya tuntuɓe ya faɗi abu ba yadda yake so ya faɗa ba wallahu a'lam
tambaya na biyu shi ne wani ya ce a tambaya an aisha da ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi bai ga Allah ba ya yi madogaransa.
Na yi bayani wannan, na yi bayani. A yi wasu tambayar, kusan wannan na yi bayani a kan su da tarki na'am. Amma Abdullahi ibn Abbas ya ce annabi ya ga Allah. Kuma sahabbai da yawa sun ce annabi ya ga Allah. Dan haka ba ni na faɗa ba. Ba ni na faɗa ba. Allah ma ya faɗa a Alƙur'ani kuma akwai malaman tafsirin da yawa sun faɗi wala qad ra'ahu nazlatan ukhra wasu suka ce annabi ya ga Allah so biyu ne ya ganshi a mafarki sannan kuma ya ganshi inda sidratul muntaha inda har jannatul ma'awa wasu kuma suka ce jibrilu ne ya ga annabi ya ga jibrilu sau biyu lokacin da jibrilu ya zo masa da wahayi na farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma a mustawa lokacin da annabi ya ce jibrilu ya masa rakiya jibrilu ya tsaya yana tantama yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum sai umarni ya zo masa daga Allah akan karaka manzon Allah da ya raka annabi aka je mustawa annabi yace na ga hakikanin suran jibril wasu sai suka ce nazlatan ukra man ma'ana ya ga jibrilu a wani waje daban amma wasu sun ce nazlatan ukra din maganin Allah ne sau biyu duka abu ne da ya shafi karatu mutum ya je yayi in yana so ya fahimta eh
Allah kai Allah kusan tambaya na karshe kenan wannan na'am a wai kayan magana cewa maulidi ba ɗarikar tijaniya ba ne amma aksarin wayan da ke yi maulidi kuma da shi ya ɗan ɗarika ne da za ka fi da kan wani to cewa maulidi ba ɗarikan tijjaniya ba ne na ji daɗin wannan tambayar abin da ya sa na faɗa ma'ana ba sharaɗi ba ne cikin sharaɗin tijjaniya saboda wasu suna mana fassara na kuɗin goro duk wani mai maulidi sai a ce ai ɗan ɗarika ne ko ita ne ma ɗarika to kai ka sani ko kana maulidi in baka karɓi uridin ba kai ba ɗan ɗarika ba ne kuma dan mutum na maulidi idan bai karɓi uridin ba ba za a yi ilhakinsa da ɗarika ba shi ne masoyi ne kuma maulidi san manzon Allah ne bai ma kamata a ce musulmi yana jin tantama idan an ce za a yi maulidin manzon Allah ba ba sai an ƙetaro an zo ma ana magana musulmi bai kamata ma ya ji wani damuwa a ransa ita ɗarikan tijjaniya su ne waɗannan abubuwan kamar haka lazumin safe da lazumin yamma da zaman wazifa da zikirin juma'a iya waɗannan su ne ɗarika sai sharuɗan karɓa yadda ake faɗa kula da sallah babu shan taba ba haɗa ta da wani ɗarika da sauran sharuɗan iya waɗannan su ne ɗarika duk abin da ba a cikin waɗannan yake ba to ba sharaɗi ba ne na ɗarika mun fahimta mun fahimta da kyau ko la iskal to ma sha Allah
wannan tambayar na kusan karshe na ce wani karshe ke gaje ne a wani ne ya tambaya yake cewa ai mutum ya siya idan mutum ya tuci wani da ya fi masa in kana da ikon ya fiwa da mutum da ya tuce ka sai shi ya kullu ta alarsa wannan tucen da ya maka ya yarda ku ga lahira ya biya ka shin ka kai ma ka biye masa akan haka ko har yanzu za ka yi yafi masa
mutum ya cuce ka sai ya ce eh aje lahirar na farko wanda zai faɗi haka bai san Allah ba wanda ya san Allah ba zai yi ma Allah wannan galabin ba ko gaskiya kake da shi ka je gujen Allah kana alƙalanci da wani ai ba ƙaramin girman al'amari ba ne ballantana baka da gaskiya ka ce aje gurin Allah to idan ni ne zan yafe masa in ni ne mutum ya ce a je gurin Allah to astaghfirullah kar ya zama na yi da'awa na yi da'awan abin da bare iya ba kila ba matsayina ba ne bayan Allah jira'an da zai iya tsayuwa a gaban Allah din shi kenan mu kan dai Allah ya kiyaye mu duk wanda muka musu laifi su yafe mana dan manzon Allah kuma muna roƙon Allah ya yafe mana dan manzon Allah muna roƙon Allah ya sa muna cikin bayin da za su koma zuwa ga Allah suna cikin wanda Allah ya yarda da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إلهنا جودك دلنا إليك وإحسانك قربنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعثر عليك إذ علمك بهالنا يغني عن سؤالنا يا من ليس بغائب فننتظره ولا نائم فنذكره ولا نائم فننبهه ولا آجل فننبهه يا عالما بجملة وبنيا ويا سامعا للكال والكيل نبدي إليك حاجة وحاجة كل من تألك وفرج أن هم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير Allah ya biya mu kowa bukatansa shehunanmu Allah ya kara musu lafiya maulana za'im Allah ya kara masa lafiya maulanmu gaba ɗaya chief imam Allah ya kara mishi lafiya sauran manya-manyan shehunanmu da ban faɗi sunansu ba Allah ya ba mu albarkacinsu Allah ya ba mu albarkacinsu Allah ya ƙara musu yarda duk shehunanmu na Ghana tun daga kan maulana shehu mai Kano da sauran shehunanmu duka gaba ɗaya Allah ya ƙara mana kusanci da su ya ba mu albarkacinsu albarkan manzan Allah Allah ya sa muna cikin wanda za mu yi musu rakiya ranar alkiyama tare da manzon Allah duk wanda yake da damuwa Allah ya biya masa kurakuranmu kuma Allah ya yafe Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ya shiryar da mu tafarki madaidaiciya Allah ya tabbatar da mu akan shiryar da muka samu bayan Allah akai albarkan annabi Muhammad Allah ya sake sada mu da alkhairi idan kuma mutuwa ya zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya azurta mu da wanda da su mana addu'a bayan mun mutu فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله